الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan safiya yau hudu ga watan muharram lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma yau goma sha tara ne ga watan shida lissafin miladiyar shekara 2026 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ci gaba da darasin da muke yi cikin littafin Ishmawi a wannan markazi na Ali bin Abi Talib dandun Mumbai cikin garin Azarai jihar Bauchi domin muna ƙara addu'a malaman da suka wallafa wannan littafi Allah ya haskaka kabarinsu kuma ya nauyin mizanin ayyukansu gobe kiyama ko kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi imama za mu tashi ne za mu tashi a taimama ne ko eh na babu tayammumi babi da zai magana akan taimama wato taimama tana daga cikin khasa'is hadhihi al-umma abinda wannan al'umma take banta da shi sauki ne da rangon da tausasawa daga ubangiji ga wannan al'umma in an ce taimama lugatan ma'ana literary meaning abinda ake nufi al-qasdu abin nufi kenan nufata domin qawluhu ta'ala wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wala tayammamu al-khabitha kada ku nufaci abin da yake gurbatacce ce da shi za ku yi amfani ay la taqsidu na'am a shar'ance wasilahu taharatun turabiyya tsarki ne na ƙasa kar tsarki ne da ake yi da ƙasa tashtamilu ala masal wajhi wal yadaini ta tattara ne akan shafar fuska da hanaye bi niyyatin da niyya wa qila ibadatun hukumiyya ay hukumun bima shara'a tustabahu biha salat aka ce ibada ce da aka hukunta a yi hukunci ne na shari'a wanda take halasta a yi sallah idan akwai wani larura. to malam ya ce walittayen mumi fara'idun fara'idun wa sunanun wa faba'ilu taimama tana da farillai kuma tana da sunnoni haka kuma tana da mustahabbai فأما فرائض وأما فرائضه فأربعة فرلن تيمما غدا فدني فرلن تيمما غدا فدني na farko aka ce anniyatu niyya wa hiya an yanwiya istibahata salah shi ne mutum ya niyyar halasta sallah domin ita taimama ba ta ɗaukewa kari wasu kuma suka ce a tana ɗaukewa kari daidai gwargwadon lokacin da za ka yi sallah amma kana ƙarewa wannan ibadar to wannan halastin ya kau sai kuma ka nemi yadda za ka kawar da ita gabaki ɗaya shine mutum ya niyyar halasta sallah li'anna tayammuma la yarfa'u al-hadatha 'ala al-mashhur domin taimama ba ta ɗaukewa kari a bisa zancen da ya shahara kenan akwai zancen da bai shahara ba tana ɗaukewa amma dai abin da aka fi fahimta shine taimama ba ta ɗaukewa karin gaba ɗaya tana ɗauke maka ne na wucin gadi ka samu damar ka yi ibada saboda addinin musulunci sauƙi ne babu tsanani a ciki wata amimu wata amimu wajahihi da gamewa fuskarsa da shafa wa yadaihi ilal qu'aihi da hannayensa zuwa wuyan hannu fuskar ake fara shafa sannan sai kuma a shafi hannu kamar yadda Qur'ani ya tabbatar cewa fuska za a fara shafa sannan sai kuma hannu da za ka akasa ka shafi hannu sannan ka shafi fuska taimama ta yi amma dai ka bar mustahabi shi kuma mustahabi aikata shi akwai lada rashin aikata shi kuma babu tuhuma a kai wadda ula da kuma bugun ƙasa na farko bugun ƙasa na farko bugun ƙasa na farko abubuwan da suke sa a taimama akwai jinya na farko kenan kuma ba ka da wanda zai maka ɗawainiyar kawowa ruwa ko kuma abin da zai zai ainihin wato abin jinyar ana nufin idan ka ji tsoron in kai amfani da ruwa za ka mutu ko kuma jinyar za ta ƙaru ko kuma wata gaba daga jikinka za ka rasa ta ko kuma za ta farar maka da wata jinyar da kuma sanyi mai cutarwa wanda zai cutar da kai sannan kuma da tsoron namun daji in ka je neman ruwa da gazawa gajiyawa akan neman abubuwan da za su sa ka samu ruwa ga ruwan ga rijiyar amma ba guga ga ruwan ga rijiyar amma ba unit ɗin da za a ɗago da ruwan sama kuma ga lokaci zai fita to sai a taimama ko kuma wani uzuri na miki na jinya na ciwo da ya same ka a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya sai jinya ta samu wani miki yayi miki a jikinsa kuma janaba ta same shi mutanen tafiyarsa ya ce yana da uzuri zai taimaka suka ce a ai dole sai ka yi wanka sai wanka ruwa ya shiga cikin ciwon nasa har ya masa sanadi ya mutu suka zo manzan Allah ya ce qatalu qatalakum Allah kun kashe shi Allah wadan ku ba za ku yi tambaya ba in ba ku sani ba ai maganin jahilci tambaya duk abin da baka sani ba to ka tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota sani in ko ba ku sani ba saboda haka idan akwai miki jin wato rauni a jikinka wanda zai hana kai amfani da ruwa to za ka yi taimama ko kuma ga ruwan amma lokaci zai kubuce maka ka tashi bacci ne ya sace ka lokacin da ka farka saura kiris mintuna ne kadai ya rage rana ta faɗi kuma gashi baka yi la'asar ba kuma in rana ta faɗi lokacin ya wuce sai dai ka yi ramako ranko kuma sai ka tashi da nanaba to ya za ka yi sai ka buga ƙasa ka yi sallar la'asar ɗinka kafin rana ta faɗi sannan sai ka yi wanka kuma sai ka yi magariba ko ku ka tashi da safe bacci ɓarawo ne ya sace ka ba ma wanda ya tuno da kai balle ya tashe ka ta iya yi wa ɗakinka daban amma a gidan ne kana da turaka kana ta bacci su kuma suna jin tsoron su je su tashe ka har rana ta kusan fitowa sai ka farka kuma ka tashi misali da janaba ko kuma wani uzurin da zai sa in sai ka yi amfani da ruwa rana za ta fito to ya halasta ka buga taimama ka yi sallarka ta asuba yadda dai misali sannan sai ka nemi abin da zai kawar ko kuma ka shagaltu da neman nemansa neman ruwan har ka ga lokaci zai fita saboda haka ko kuma ga ruwan amma ga kishi in ka ce za ka yi amfani da ruwan to ba za ka samu ruwan da za ka sha ba to a nan sai ka yi sai ka yi ƙoƙari ka ajiye ruwanka da zanto na guzurin sha kuma ka yi taimamarka to an raba masu yin taimama gida uku kashi na farko wanda ya ebe tsammani da samun ruwa kwata-kwata ya ebe tsammani ba zai samu ruwa ba wannan kan sai ya taimamasa a farkon lokaci a farkon lokaci sai ya taimamasa kawai ya sallasa na biyu kuma yana kokontar zai iya samun ruwa zai iya samun ruwa ko kuma zai haɗu da wani abin tsoro kamar namun daji su cutar da shi to wannan kan sai ya taimamasa a tsakiyar lokaci a tsakiyar lokaci na kashi na uku marrajal wudu awil luhuqu wanda yake fatan zai samu ruwa ko ya haɗu da ruwa to shi hukuncinsa an an mustahabantar da shi cewa ya jinkirta taimamarsa zuwa ƙarshen lokaci na muhtari ƙarshen lokacinsa na muhtari to nan zai tsaya ya jinkirta lokacin har zuwa ƙarshen lokaci na muktari wannan su ne kashi uku da mutum zai yi ƙoƙarin ya ga ya bi su wajen yin taimama to kamar yadda aka faɗa aka ce gamewa fuska da hannaye ilal ko aihi zuwa wuyan hannu war galbatil ula da kuma bugun ƙasa na farko duk farilla ne wasa'idu tahiru da waje mai tsarki wa huwa kullu ma sa'ida ala wajhil ardi duk abin da yake bisa saman ƙasa min turabin na ƙasa turbaya aw ramlin ko yashi aw hijaratin ko dutse aw sabakatin ko ƙasar gishiri ƙasa ce wacce take mai gishiri aw na hawi dalika ko makamancin haka in dai abu jinsin ƙasa ne ko kanwa ko abin da ya kama da wannan duka mutum na iya yin taimama da wannan wa amma sunanuhu amma sunnonin taimama fa talatatun mun ji farallai guda huɗu ne sunnoni kuma uku ne tartibul mashi jeranta shafar ka fara shafar fuska sannan ka shafa hanaye wal mashu min al ko'i ila al mirfaqi da shafar wato hannunka daga wuyan hannu zuwa tsugurguma elbow sunna ne wata dadidul garba da sabunta bugun ƙasa lalade da nan shafan hanaye to wannan duka sunna ne amma da za ta ka taƙaita kaɗai a shafar fuska da kuma shafar hannu zuwa ko'i to taimama ta yi domin haka imam bukhari ya kulla babi babun ya ce wani babi da zai magana akan taimama shafar fuska da hanaye to in ka takaita iya nan ka shafi fuskarka ka shafe hannayenka taimama ta yi wani zai ce to yaya ake wai shafan misali haka ka buga ƙasa haka sai ka kakkaɗe ka fure sannan sai ka shafi fuskar ka haka sai ka shafi hannunka shikenan ka gama taimama ka shafe fuskar ka haka ko ina ka shafi hannunka to ka gama taimama to wannan shine yadda ake siffar taimama kana yin wannan ka gama taimama in kuma ka ƙara ka shafa daga nan har zuwa elbow ka jiyo duk wannan bai ɓaci ba akwai hadisin abdullahi ɗan umar da yake batu akan haka amma dai malamai suka ce hadisin ba shi da ƙarfi yana da rauni so in ka takaita iya shafar fuska da hannu zuwa ko'i taimama ta yi wa amma fada'iluhu amma mustahabban taimama fa thalathatun aidan suma uku ne kuma du at-tasmiyatu farawa da bismillah in za ka yi taimama ka ce bismillah kamar yadda yake a alwala in za ka yi alwala ka ce bismillah in ka manta ba ka yi bismillah a farko ba a kowace gaba ka tuno sai ka ce bismillah to haka ma ita ma taimama in za ka fara sai ka ce bismillah والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى da farawa da shafan bayan hannunka na dama da hannunka na hagun ilal mirfaƙi zuwa tsagurguma elbow shine haka ka shafi nan baya sannan ka juyo ka shafi cikin wai farawa ta shafan bayan mustahabi ne thumma al-batin sannan ciki ila akhiril asabi zuwa ƙarshen yatsu wa mashul yusra mithla zalika da shafan hagun kwatankwacin haka wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shi ya bar wa kansa sani to ina ga anan zamu dakata in Allah ya kai mu na satin sai mu dora babu shuruɗis salati babun sharuɗan sallah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda mun kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa alaikum assalam shine aka ce ana iya bugun ƙasa fiye da ɗaya bugu biyu bugu na farko ka shafi fuska da hannayenka shine farilla bugu na biyu sunna ne ka shafi hannu nan zuwa tsogurguma shine bugu na biyu bugu na biyu sunna ne in ba ka yi shi ba ta yamma ta yi wallahu ta'ala ala na'am na'am eh eh yin matsayin bismillah mustahabi ne ba a ambatan Allah a bayan gida sai dai na larura gane kamar kaga abin tsoro baka san lokacin da zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko baka san lokacin zaka ce la haula wala quwwata illa billah mun fahimta mustahabi ne a bayan gida ba a ambatan sunan Allah shi yasa yin alwalar kanta a ya halasta kai a bandaki a bayan gida amma kai a waje mai tsarki mustahabi ne saboda ka in a bandaki ne ba za ka yi wannan bismillah ba sai dai kawai ka kudirce a zuciyarka والله تعالى أعلم subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum